الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi ne na malam bakar bin abdullah abu zaid inda kuma muke bin sharhin ibn uthaymin rahimahullah wannan kuma shine darasi na 89 a cikin wannan littafi muna cikin fasali na shida a tahalli bil amal wato ɗalibin ilimi ya yi ado bil amali da aiki da iliminsa mun karanta gaba ta 44 min alamatil ilmin nafi'i na daga cikin alamomin ilimi mai amfani ilimin da kai alamar iliminka mai amfani ne to za a same ka da waɗannan alamomin ka dinga tambayar kanka game da wani adadi ka samu kaso nawa ka samu daga alamomin ilimi mai amfani ga su kamar haka na farko al'amalu bihi yin aiki da shi ilimin wannan yana daga cikin alamatu al'il amfayin aiki da ilimi na uku na biyu karahiyatu a taskiya wato kyamar tsarkake kai da yabo da cika baki akan sauran bayin Allah da sunan ilimi na uku ana gane iliminka mai amfani ne in ka zamanto kana da yawan tawazu karatunka yana ƙaruwa kana ƙara tawazu alamar ilimi ba shi da amfani shine mutum ya dinga girman kai yana fankama yana cika baki da ilimi na hudu alamar ilimi mai amfani shine mutum ya dinga gujewa san shugabanci da san shahara da kuma san duniya abu na biyar ƙauracewa da'awar ilimi abu na shida muna na zato ga kai ka din kullun ka dinga ganin kai kasashe ne kullun ka dinga ganin naqasu kana da kai wato ka dinga jinginawa kanka naqasu kullun ka dinga zargin kanka akan abubuwa da kuma kyautatawa mutane zato tanazzuhan an anil wuqu'i bihim saboda hattara da taka tsantsan kar ka dinga afkawa cikin cin mutuncin mutane ka dinga ganin kai ne baka fahimta ba rashin kirkin daga gare ka ne ba daga mutane ba to waɗannan su ne alamomi guda shida wanda mun karanta su wanda za mu ɗauki ɗaya daga cikin shek uthaymin zai mana sharhi a cikin insha Allah ya ce hadhihi min alamati ilmin nafi in ji shek uthaymin ya ce awwalan na farko al'amalu bihi wa hadha ba'da iman wannan bayan imani da mutum yake da shi an tu'mina bima alimta thumma ta'mal ma'ana bayan kayi imani da abinda alimta ka sani na ilimi sannan sai kuma kai aiki ma'ana dan tsokaci ko gyaran da Usaimin ya kawo shine imani daga imani sannan sai kuma aiki da ilimin idh la yumkinu amalun domin ba zai yi ba mutum ya aiki illa bi imani sai da imani imani kamar shine tushen da za a gina aiki a kansa fa in lam yuwaffaq yuwaffaqil insanu lidhalik idan har mutum ba a yi masa muwafaqar samun haka ba bi an kana ya'lamul ashiya ta yanda ga mutum ya san abubuwa fannoni daban-daban na ilimi ya san su walakin la ya amalu biha sai dai bai aiki da iliminsa fa ilmuhu gairu nafi'in to iliminsa ba mai amfani bane ba wai tarin ilimi shi bane ba ka tara littafai ka cika maktaba da littafai ka dinga karatu an duk wanda ya matso kusa da kai ya san akwai karatu amma kai kayi gabas ko karatu yayi gabas kai kayi yamma wannan ilimin ba shi da amfani lakin sai dai abin tambaya hal huwa darrun amla to tunda ilimin ba shi da amfani to yanzu shin mai cutarwa ne ilimin ko kuma ba za a ce mai cutarwa ba nafi'un aw darrun mai amfani ne ko mai cutarwa bal huwa darrun wannan ilimin mai cutarwa ne li'anna annabi sallallahu alaihi wasallam qal domin annabi ya ce alqur'anu hujjatul laka wa alaik Ƙur'ani ko dai ya zama hujja gare ka ta hanyar ka karanta shi ka fahimce shi ka yi aiki da shi ko ya zama hujja a kanka ta hanyar ka san shi ka fahimce shi kuma ka ƙin aiki da shi walam ya ƙul lalaka wala alaika kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce in ka san ƙur'ani ka ƙin aiki da shi lalaka ba ka da lada kuma wala alaika babu alhaki akan ka ba ce haka ba da haka ilimi ko dai ya zama mai amfani ko ya zama mai cutarwa da haka da zarar ilimin mutum ba shi da amfani to yana cutar da yana cutarwa fal ilmu imma nafi'un wa imma darrun da haka ilimi ko dai mai amfani ko mai cutarwa wasani na biyu yaqulu yana cewa karahiyatu tazkiya wal madhi wat takabbur alal khalq ma'ana fa yuzakki nafsahu mutum ya dinga tsarkake kansa ya dinga ganin shi bawan Allah ne shi allama ne shi kaza ne shi kaza ne wa yara anna ma qalahu huwa sawab kuma kullun ya dinga ganin abin da ya faɗa shine gaskiya baya ganin zai iya yin kuskure kullun yana jingina kuskure ga waninsa shi yana ganin duk abin da ya faɗa haka yake babu kuskure wa anna gairahu idza khalafahu fa huwa muqti'un kuma duk wanda ya saba masa wancan shine akan kuskure shi akan daidai yake bai taba yadda za a iya samun gaskiya daga wajen waninsa ba shi kullun yana ganin gaskiya tana tare da shi haka ba a shirye yake karbe ta daga hannun wani ba dan baya tsammanin ta daga wajen kowa yana ganin kawai shine mai gaskiya duk wanda ya saba fahimtarsa kuma shine akan kuskure wa ma ashbaha zalika da makamancin haka to wannan yana daga cikin alama ilimi ba shi da amfani amma ka yadda cewa zaka iya daidai zaka iya kuskure gaskiya za ta iya bayyana daga gare ka za ta iya bayyana daga wajen waninka kazalika yuhibbul madaha haka duk sanda ga mutum yana son yabo in an zo za a gabatar da shi sai an ziga shi sai an makira ne sai an faɗi kwalayen duk da ya karanta a ce yayi karatu a guri kaza yayi kaza yayi kaza yana da mukami kaza yana kaza yana kaza sai an faɗi title yana jin daɗi wani lokaci ma an ɗan yi kuskure ya gaya MC cewa a baka ce kaza ba ya gasa a kowanne an gane kila profesa ne kana ta dakta dakta sai ce prof ne prof ne kaga kaga an gane ko tajiduhu yas'al ma za qalu anni har tambaya ke wai me kaji mutane suna fada a kaina so yake a ai ai ai mutane suna ce ai ana kokari ai ana mujahada ana yace to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shine ma za qalu anni fa idza qalu idan almajiransu suka ce innahum madahuhu ai mutane suna yabanka ai sun ce akwai usulubi akwai kaza kaza ana yabansa in tafaka sai ƙara kumbura bana wa zadan tifaquhu wannan kumburar tasa sai ta kuma ƙaruwa hatta ya ajiza jilduhu an tahammuli badani har jiki fatarsa ta kasa daukan jikinsa saboda ya kumbura da yawa to wannan gaskiya alama ce ta ilimi an samu akasi gaskiya akwai karatu kam amma kam ba shi da amfani kazalika takabburu alal khalq haka yi wa kowa girman kai kowa bai isa baka isa bai isa baka isa kai wato kowa bai isa kai masallama ba ko ku yi musafaha da shi kuma kai ba za ka yi ba kuma in amma ba lalle ka amsa ba ba ka zuwa ba ba sabga kowa kake shiga ba kana da wasu wani wasu mutane kawai su ne in sun gayyace ka za a ganka in mutum bai kai wannan matsayin ba bai isa ya gayyace ka ba ko lacca ko walima ko kaza ko kaza an gane ko ba'dun nas wal iyazu billah wasu daga cikin mutane ba duka ba wal iyazu billah idza atahu Allahu ilman in Allah ya kawo musu ilimi takabbara sai kuma mutum ya fara girman kai ila da ba girman kan amma yana fara yin karatu da ya samu karatu yaga kuma ya dan zama ya samu daukaka ana dan jin sa a cikin ainihin wato talabijin ko rediyo ko ana gayyata sa abubuwa ko ya fara tara mutane na abun nan to da yayi wannan kuma sai kuma girman kai alganiyu bilmal rubbama ya takabbar mawadaci da kuɗi a wannan sau da yawa yakan yi girman kai an gane ko wannan ba za a yi mamaki ba amma malami da girman kai wannan wannan sufar ba ta saba ce amma ana iya samun kalla innal insana la yatgha arra'a hustagana wadata tana sa mutum girman kai ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya talaka mai girman kai a cikin rukunin wa'anda Allah ba zai magana da su ba ranar kiyama saboda a wani dalili zai girman kai an gane ku wala yanzuru ilaihim yana cikin wa'anda Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma za a yi musu azaba mai radadi li'annahu laysa indahu malun domin ba shi da kuɗi ko dukiya yujibul kibriya da zai tilasta masa yin girman kai lakinnal alim amma malami la yanbagi an yakuna kalgani bai kamata ya zama kamar mai kuɗi ba bai kamata malami ya siffantu da siffar masu kuɗi ba ta rena kowa kin shiga sabga kowa kin gaisa da kowa ai mutum sallama ya ki amsa wannan sufa ce wadda take ba ta malamai bace sufa ce ta masu kuɗi kullama izdada ilman izdada takabburan ta yanda duk sanda mutum ilimin sa ya karu maimakon tawadu ya karu sai ga girman kai ya karu bal yambagil aksa da ana abun nan da shi ma kan ya kai wannan matsayin da yana ana dan mu'amala da shi amma yana ganin ainihin wato yayi fice da yawa ya burin kasa ilimin ya ɗaukaka ya sake yin shuhura to sai ga kuma ya ja layi ba kowa yake iya sabga da shi ba kullama izdada ilman izdada tawadu'an alamar ilimi mai amfani karatun yana karuwa sannan tawadu'u yana karuwa yana ƙara kankantar da kai yana ƙara samun karatu li'anna min al-ulum allati yaqra'uha domin yana daga cikin ilimin ilimin mukan da yake karantawa akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaquhu dabi'un annabi ko kulluha tawadu'un lil haqq dukkanin ɗabi'un annabin ka karanta za ga akwai tawazu akwai kankantar da kai lil haqqi musamman in gaskiya ce to annabi yana wa gaskiya wa tawazu'un lil khalq sannan manzo Allah yana tawazu wajen mu'amalarsa da sauran halittun Allah an gane ko lakin ala kulli halin idza ta'arada tawazu lil khalqi aw lil haqqi ayyuhuma yuqaddam sai dai ala ayyi halin idan an samu cin karo tsakanin yin tawazu'u ga halittun Allah da kuma yin tawazu'u ga gaskiya to wacce wanda tawazu'u za a gabatar an samu ta, wato an samu ta'aru idan kai tawazu'u ka kwantar da kai ga halittar Allah ga mutane to kuma gaskiya za ta kaskanta in kuma kai wa gaskiya tawazu'u to mutane za su kaskanta to wanne za a gabatar mutane su gaskanta gaskiya ta ɗaukaka ko kuma gaskiya ta kaskanta don kan mutane su ce kana da takabburanci ka ainihin gaskiya ta kaskanta mutane su ɗaukaka wanne ya kamata yani bi ma'ana abin nufi annaka ta tawazu'u lil insani ya subbul haq kamar misali ka dinga tawazu'u ga mutumin da yake zagin gaskiya mutum ne yana zagi yana yin batanci ga gaskiya wa yusarrihu bi mu'adati man ya'malu bihi yana bayyanar da gabarsa da kiyayyarsa ga masu aiki da gaskiya fa huna anan la tatawadhu la tatawadhu lahu kakkai matawadhu wannan ya halatta ka nuna cewa kai isasshe ne in za ka mu'amalance shi ina fata an gane domin ga irin ɗabi'arsa da yake dan kada ka je shi kai ma kwantar da kai dama ya saba wulakantar da masu ilimi da malamai ya saba ka to kai ma in ka je kada yana ka ki mika ma hannu kana wani sassun koyar da kai dama ya saba yin haka ya zazzagi masu addini ya zazzagi masu alama ta addini ya ci mutuncin ainihin wato gaskiya da sauransu to irin wayannan ba a yi musu tawadu'u a yi wa gaskiya tawadu'u su kuma kar a yi musu tawadu'u tawadu lil haq mutum yayi wa gaskiya tawadu wajadil hadha rajul karka dinga wani sunkuye sunkuye kayi mujadala jayayya da wannan mutumin da yake fada da gaskiya wa in ahanaka wa takallama fika fala tahtamma bihi idan ya wulakantar da kai yayi maganganu na batanci akan ka karka damu da shi la budda min nusratil haq amma ba makawa sai an taimaki gaskiya to sai mu tashi al-thalis abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun ciban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum